العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضايا سواء إلى أبو عبد الله بن مبارك لي يقول لي أنا مدامة تكتب المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da sha biyar ga watan takwas a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu miladiya don ci gaba da karatun littafin mai albarka riyadu salihi wannan kuma shine darasi na talatin da takwas haka ne ku darasi na talatin da takwas idan ba manta babin da muke cikinsa babu sasra wa rasul musulmin ne ko mutu nan wurin abu kenan ba wato babin da yake kafin wannan kenan باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم من ذا كرشن حديثي نظري بيو دا تلاتين دا دا تلاتين دا بيو دا تلاتين دا برانا وكوية وتوريات دا ومن نفسي حديثا زابو تاتي كنان كان حديثا جندب ابن عبد الله شكنا قوب وعن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه حتى يكبه على وجهه في نار جهنم rawahu muslim babin da ya dan ba manta ba yana magana dangane da kiyaye alfarmar musulmi da jin kai a gare shi da tausaya wa dan uwanka musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi man salla salata subhi dukkan wanda ya salla ta asubahi fa huwa fi zimmatillahi to yana cikin amincin Allah dukkan wanda ya dace da sallatar asubahi akan lokacinta kuma musamman cikin jam'i to yana cikin amincin Allah wato shi wannan lokaci na asubahi lokaci ne mai falala lokaci ne da shari'a ta shata ubangiji yace duk wanda ya sallaci sallah a cikinsa to ya dace da lokacin da Allah ke saukar da aminci ga bayansa an gane ko dan haka fala yaqnubannakum Allahu min zimmatihi bi shay'in kada Allah ya neme ku cikin lokacin da yake na amincinsa an gane ku ya bishe inda wani abu ya kasance ba ku yi ba ma'ana kare kasance akwai bashi a kan ku a cikin ɗaya daga cikin wannan lokuta na aminci fa innahu man yasluhu min zimmatihi bi shay'in yudrikuhu dukkan wanda ya neme shi a cikin zimmarsa wato a cikin amincinsa da wani abu yudrikuhu matukar baka aikata ba ubangiji zai zai riske ka da sakamakonsa thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nar jahannam sannan ya kifar da shi akan fuskar sa cikin wutar jahannama ranar tashin kiyama Allah zai mu a cikin kan imani yace wal ma'ana man salla salata subhi wa huwa fi zimmati Allah fala tata'arradu lahu walau bi shay'in yasirin dukkan wanda ya sallaci asubahi to yana cikin amincin ubangiji ta'ala don haka kada ku bujiro masa kada ku tsare shi ta hanyar aiwatar masa da ko cutar da shi ko da da wani abu ne kadan fa innakum in ta'arrastum lahu yudrikukum Allah domin dukkan wanda yake cikin amincin Allah sai wani je zai far masa to ubangiji ta'ala zai riski wanda ya so yi masa haka din walan tafutuhu ba yadda za ku kubuce ma ubangiji fa innahu muhitun bikum فيكبكم في نار جهنم وانا حديث امام مسلم يرويته وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته hadisi an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta gari yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al muslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne yan uwantaka irin ta addini yan uwantaka irin ta imani wanda ke wajabtar da ƙaunar juna da taimakon juna da soyayya da juna la yazlimuhu kada ya ce zai zalunce shi ta kowane irin nau'i daga cikin nau'ikan zalunci wa la yuslimuhu kuma shi musulmi ba zai mika dan uwansa ba ga wanda zai zalunce shi ma'ana irin yadda ba za ka cuci dan uwanka musulmi ba to haka ba za ka kyale wani ya cuce shi ba wannan ya zama wajibi a kanka ka tsare hakkin dan uwanka musulmi kada ka zalunce shi kuma ya zama wajibi a kanka in ka ga abin da dan uwanka zai cutu ka ba shi kariya kada ka bari wani ya cuce shi in za ka iya hana wannan ka hane shi in ba za ka iya hana shi ba ya za ka yi ka sanar da dan uwanka musulmi wani fana kulla ma kaza wani na so ya maka kaza dan ya samu ya kubuta daga sharrin wannan din shine ma'anar wala yuslimu kada ya kyale wani ya cutar da shi man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati manzo Allah ce duk wanda ya kasance cikin bukatar dan uwansa to shi ma Allah zai kasance cikin biyan bukatarsa duk wanda ya tallafa wa dan uwansa wajen bukatarsa ya zo ya kama kafa da kai don neman makaranta ya zo ya kama kafa da kai don neman aiki ya zo ya kama kafa da kai don neman bashi duk abin da dan uwanka musulmi ya nemi kai masa shafa'a ma'ana ka wuce masa a gaba ya samu matukar ya cancanci a bashi din ka wuce masa gaba aka bashi to kai ma sakamakon ka shine ubangiji da ada zai kasance cikin biyan bukatarka ko ta duniya ko ta lahira ko duka biyu ina ba za mu fahimta wa man farraja an muslimin kurba dukkan wanda ya yaye wa dan uwansa musulmi wani dangin bakin ciki kurba dukkan wani abu na damuwa farraja Allah fiha kurbatan min kurbi yawmil qiyamah sakamakon wannan shi ma ubangiji zai kuranye masa zai gusar masa da wani bakin ciki daga cikin dangin bakin ciki na ranar tashin kiyama damuwa ta yi ta duniya kai kokarin kawar wa uwanka musulmi ita to kai kuma ubangiji ta'ala zai kawar maka da ɗaya daga cikin dangin damuwa ta ranar tashin kiyama wannan shine sakamakon Allah in ba haka ba da sai kawar maka ta duniya ya kyale amma ka'idar shine ubangiji ta'ala idan kai aikin lada baya baka daidai abin da kai sai ya ninka man ja bil hasanati fa lahu ajru amsalha kai biyan bukatar duniya kai kokarin yayi wata umarka wata bukata a wani bakin ciki wata damuwa a maimakon Allah ya yaye maka kai ma wata damuwa daga cikin damuwar gidan duniya to falalar ubangiji ta fi karfin haka yalwarka ta fi karfin haka dan shi Allah wallahu wasi'un alim wallahu ya'idukum maghfiratan minhu ba gafara din ka da maghfiratan minhu wa fadla dadi kenan to saboda dadin da ubangiji ta'ala ya yi alkawali in ka yayewa wani bakin cikin duniya kai ma aka yaye ma kenan bai baka falala ba abin da kai ne aka yi baka amma idan ka yayewa mutum bakin ciki daya aka yaye ma wani dangin bakin ciki daya daga cikin dangogin bakin cikin ranar tashin kiyama to lallai wannan an maka falala domin ba dai abin da kai ba aka baka ina ba da kun fahimta wa man sakara musliman sakara Allah ta'ala wanda duk ya suturce mun ya suturce mun muni to shi ma ubangiji ta'ala zai suturce shi to me ne ma'anar wanda ya suturce mun muni shi ma ubangiji ta'ala zai suturce malai ta ayar ahu ala kabihin falam yuzhirhu ayyin nan kaga dan uwanka musulmi kan wani mummunan abu sai baka yatsawa mutane ba to kai ma Allah zai suturce ka lokacin da ka shiga cikin wani mummunan abin da baka son mutane su dace ka rufe masa asiri kenan to sai yace walaysa fi hadha ma yaktazi tarkal inkari alayhi fi ma bainahu wa bainahu amma baya cikin rufawa mutum asiri ka ki masa inkari tsakanin kai da shi in dai za ka rufa masa asiri ka faɗa wa wani ka ce na ga wani wuri kaza na ga wani wuri kaza wani da kuke ganin wuri kaza tab da ai ba ku san abin da yake ba wuri kaza lungu kaza wannan ba bai dace ba amma wanda ka je ka same shi kai da shi ka faɗa masa lalle ya zama dole sai dai in kana ganin idan ka faɗa masa faɗar taka ba za su yi tasiri ba ko idan ka faɗa masa kila ku yi rigima ko idan ka faɗa masa wato baka da hujjoji na shari'a da zaka ja sa ya daina to sai ka je ka samu wani wani wanda kake tsammanin zai faɗa masa sai ka faɗa masa da niyyar ya faɗa masa ko ya ja hankalinsa ko ya hana shi to nan ba duk ba za a kirga ka a matsayin ka tona asiri ba amma ka zo ka faɗa wanda ba zai iya hana shi ba kuma musamman manufar ka ya zanto shi ne wani da kuke ganin shi da kima kaza ai ku daina ga irin abin da yake a wuri kaza kama ka ba dan Allah kai ba sai zanto manufar ka ana jin tsoron ka shiga fadin fadin Allah ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tati al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف ubangiji ya yi magana ya yi narkon azaba ga dukkan waɗanda suke son alfasha ta yadu tsakanin yan uwa musu so ake duk inda alfasha ta faru ka ji a jikinka ka ji takaicin cewa an saba ma Allah can da ko aka saba ma Allah sai kuma tunani na biyu ya zo yaya za a yi a daina wannan saba kila ta hanyar wa'azina da fadakarwa ta kila wa'azina da fadakarwa ta ba za ta yi tasiri ba sai wa'azin wani da fadakarwar wani dan Allah ta yi fa zakir in na fa'atin zikira ko da abu gaskiya ne idan baka zanto ahadin a karɓi magana a wurinsa ba ila in ka faɗa ba zai tasiri ba to in kana da kyakkyawar manufa sai ka nemi waye zai faɗa faɗa su zai tasiri da ko wani zai da shi dole sai ya faɗa wani ma ka yi shi in ba shi ya faɗa ba to zai faɗa da abin kaga duk wannan shi ke nuna rashin kyakkyawan niyya shi ke nuna rashin tarbiyya ruhiyya ta tare da mutum musulmi shi mutum musulmi abin da yake so a yi wa Allah da'a kuma abin da yake so a daina safa masa hanyar da duk za a bi a yi wa Allah da'a din nan ko ta ko ta hanyar sa ko ta wannan sa shi dai wannan ita ce manufar sa in abu za a ci nasara ta hanyar sa sai yi in ba za a ci nasara ta hanyar sa ba sai ta hanyar wani sai ba ta hanyar wani kuma so yake a daina sako in abin za a ci nasara ta hanyar sa a daina sai ya sai sai sai ya dauki matakin da ya kamata in yana ganin ko ya dauki mataki ba da lokaci ne ba za a ci nasara ba sai ya faɗa wanda matakin sa zai a daina wannan shi ne abin da ke zura kyakkyawan niyyarka da kuma kishin ka game da addinin musulmi an gane ku sai ya ce wa yahu mal al'amru fi jawazi shahadati alayhi bidhalika alama idza ankara alayhi wa nasahahu ولم ينتهي عن قبيح فعله ثم هاج ثم جاهر به sannan kuma umarni yana nuna halaccin mutum ya yi shaida akan wannan mutum da yake wannan barna musamman idan kayan masa inkari ya ki daina ba kayan masa nasiha bai hannu ba hasali ma yana kokarin bayyana wannan abin har ya zama abin koyi to wannan dan ka ci gaba da yadawa mutane da a gane fasikancin zane zance shi babu ne a daga jirin manzana ce man satara musliman satara Allah yawmal qiyamah wanda ya suturce dan uwansa musulmi shi ma ubangiji ta'ala zai suturce shi ranar tashin kiyama abin da yasa wannan dan saboda musulmai masu yin sako kala kala ne akwai wanda shi kansa yana yin sako din ne sakamakon rinjayar ke dan a wannan mutum kila bayan ya kammala sakon zai zo ya samu kansa cikin nadama kila kuma yana yin sakon ne dan ya jahilci haramcin wannan abin a shari'a kai ka je ka ganci kuma idan ka je ka yada har sai abin ya zo ya girma a cikin zuciyarsa da dai dalilai da dama da ke sa dan adam ya sako to hikimar ta cewa shi to amma idan mutum ya kasance dama yana bayyanawa ne ba wani bukatan ka kasance dama shi ya bayyana kayansa da kansa amma duk wanda a zahiri yana kokarin ya bayyana shi na Allah ne a koyi da yake zuwa ya wani barna wannan barna ka fitar da shi dan ba Allah ya kullu ummati mu'afan illa al-mujahiruna duk al'umma ta ana sa musu ran cewa Allah zai musu afuwa sai ko wanda suke fitowa fili su bayyana barna su yi ta akan titi kowa ya gani su faɗa su yada su ma faɗa suna ganin suna alfahari da abin su suke yin kaza to wannan kan ana ji musu tsoron kila rahama ba ta suke so Allah ya tsare mu wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rubuta وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم رواه الترمذي wa qala hadithun hasanun wani hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare da gari yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce al muslimu aqul muslim musulmi fa dan uwa yake ga musulmi dan uwansa ma'ana abinda wannan ke nuna wa mantawa da bambancin yare ko launin fata ko ƙasa ko kabila ko matsayi cikin jama'a na kuɗi ko rashin su na mukami ko rashin su ka ɗauka kowane musulmi dan uwanka ne kai musulmi ko da kana ganin kuna da bambanci ta wata fuska ko kabila ko yare ko wani abu daban daga cikin ababen da ke bambanta mutane ko matsayi a cikin jama'a to kar ka ɗauki kanka cewa kayi nesa da wani kafin ƙarfin ka'idar musulunci yana haɗa tsakanin wani da tun da dai kaga duk falalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafificin kowa amma bai kore yan kwantaka tsakanin shi da sauran musulmi ba shi da kanshi yake cewa da a ce zan iya rikar wani mutum a matsayin badadi da ta kanto a babakar khalila yace da zan riki wani khalil da na riki abubakar a matsayin khalil yace amma ba wannan kulla din tsakani na da abubakar bum kasar kaunar ubangiji kan ba wanda za ta daidai da cikin zuciyata amma dai akwai ukuwa ta musulunci akwai ukuwa ta musulunci haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin aisha a wurin sayyidina abubakar ke cewa me za ka yi da ita yarinya garma wadda ba ta da hankali kaza kaza kuma kai ba dan wani bane sai eh ni dan uwanka ne a addini amma ita ta halatta yin aura eh dan uwanka ne a addini amma dai musulunci ko bai haramta min aure ta kaga ya tabbatar da ukuwa islamiyya ukuwa diniya inda a ce akwai wani wanda zai ce ba zai aure ba sai gidan da ya suka kai matsayi irin nashi ko ba zai bayar ba sai gidan da sai kai matsayin irin naki da annabi ba zai aure yar kowa ba da kowa ba zai bayar da yarsa ga kowa ba amma mai annabi ya kalla ukuwa diniya kafa'a diniya wato ukuwa ta musulunci ya kalla da ita ake mu'amalatar mutane inda a ce bayan ita zai tuna matsayinsa to waye zai je gidan annabi sallallahu alaihi wasallam har zai je gidan annabi ne ma'aure kuma ko waye ya sa ta ya yi daidai da na bara annabi ya je gidansa ya auro to amma yan wantaka ta musulunci ya kalla shikenan sai aka tsaya a nan wurin kai ma ita ake so ka kalla ko da wani abu na dukiya ko na mukami ya bambanta tsakaninka da su wani karka dauka ka bi su mai yawa ubangiji ta ala ya baka dan ya jarrabe ka amma su talakawan su Allah ya fi kauna sama da kai mai dukiya dan kai da ta annabi yake ubangiji ta ala yana bayar da dukiya ga wanda yake kauna da wanda baya kauna in ba ya ba dan karura ba yana kaunar sa ne ya ba walid ibn al-mughira ja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa ma'atul amma ubangiji da kaunar sa ne ba ya kaunar sa fa ake dukiya yana bayar da ita ga wanda yake kauna da wanda baya kauna ya biya dan karuna ya bai wa lidin al-mughira ya bai wa fir'auna ya bai wa dukkan wani mabarnaci a waje ɗaya kuma ya ba wa tantu masu imanin ya biya abubakar ya ba umar ya ba usman ya ba abdurrahman bin auf ya ba zubair bin al-awwam da sauran waɗansu masu dukiya cikin waɗanda suke musulmi ne amma ubangiji ta'ala baya bayar da imani sai ga wanda yake so duk wanda ka gaishe da imani to alama sai ta ubangiji ta'ala na sai unwani unwanu sa'ada shine imani da Allah ta'ala ko musamman idan ya kasance mutum na aikata imanin yana fassara shi cikin maganganunsa da ayyukansa shi kenan sai a ku a masallaci duk daya ba a gane bambanci sai dai an fito wancan ya hau keke wancan ya hau mota mercedes ya tafi wancan ya hau keke wancan ya hau bambalasta ya tafi wancan ya hau jeep sai a gane bambanci amma a masallaci kowa ba ya kyamar kowa a wurin ibada kowa ba ya kyamar kowa a ci abinci wani ba ya kyamar kowa sai dai anan gurin in mutum ya zama kazami to kuma kazami ko mai kuɗi ne ko mai talaka ne ya zai jawo a kyamace shi yadda waɗansu talakawan suke alamar su talakawa ne sai su yi kazanta ita kuma kazanta ba ta cikin addini talakawan da ba su da koko ba amma kuma suna tsafta ya hasaba mul jahilu agniya min ta'affuf da kame kai ga wadatar zuci ga kuma duk shigar su ko da yadin su bai kai naka ba amma dai za su wanke shi tas tas su fitar da cikin jikinsa ina fata an fahimta Allahu da haka al-muslimu aqul muslim manzo Allah ya ce la yaqunuhu kada ya ha'ince shi musulmi din kare ya ha'inci dan uwansa kada ya yaudare shi an gane ku domin ha'inci dai Allah baya son maha'inta to kaga yayin da ka ha'inci dan uwanka wajen sayar masa da haja ka ba shi mara kyau bayan ka san mara kyau ce ka ka ha'inci shi yayin da ka ha'inci dan uwanka wajen biyan kuɗi ka san ba su cika ba kai rufa rufa kace sun cika yayin da ka ha'inci dan uwanka wajen kowane irin dangin ha'inci to ubangiji ne ta'ala ya ce a faɗa maka inna Allah la yuhibbul kha'idina Allah baya son maha'inta manzo Allah kuma ya ce la yakunu kada musulmi ya ha'inci dan uwansa musulmi wala yakzibuhu kada yayi masa ƙarya ba wai kada ya kare ta ba da inda ya ce layu kazzibu ma'anarsa kada ya kare ce masa kariya kake in yayi zance a la ya kazzibu hu bi ma'ana la ya kulu lahu kaziban kada ka faɗa masa zance alhalin ka san kariya kake shi kuma yana itikadin sa gaskiya kake faɗa manzo Allah ya ce ya ishi mutum kayan laifi ranar tashin kiyama idan ya zanto zai zantawa dan uwansa zancen da ya san ƙarya ke shi kuma dan uwanka na zancen gaskiya kake yana gaskata ka wannan ba karamin laifi bane wannan ko na faruwa ga mutum idan yana so ya cika zauren hira ya kasance shi ake sauraro to sai ta kawo labarai na ƙarya da na gaskiya da kirkire da sharhi kan abin da ya faru da kirkiro abin da bai faru ba sharhi kan abin da ya faru hakikanin labarin akwai shi amma sai kare sharhi da bayanai wanda ba su cikin asalin wancan labarin din dai ya karbi sadara ya karbi shugabancin majalisi a dandalin hira wannan tana faruwa ga mutane ya yi karyar dangantakarsa da wani ya yi karyar alakarsa da wani ya yi karyar cewa shi ya san wani suna tare da wani shi na wani ne wani ma nashi ne duk mutanen mu suna wannan duk wanda ya shahara da sarauta ko ya shahara da dukiya ko ya shahara da siyasa ko ya shahara da ilimi ko ya shahara da wani abu sai kaga wani na da kokarin ya danganta kansa da shi da karfi yan an zo girma shi a aboki na ne ai kaza muka da shi ai yanzu na buga masa wa ai yanzu ya bugo mu ai mun je wuri kaza da shi duk ƙarya ne su waɗanda kake faɗa wai dan ka ƙara kurjini a wajen su to kuma ita ƙarya guda wani abu ne suke da ita da wuya ka iya dukkan wani dangin sako idan ubangiji ya ga dama ya rufa maka asiri amma ƙarya kam da wuya a rufa sai mutane sun gane yau da gobe sai an gane wani dai ƙarya ki wa ma ma ta kun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa ala an-nas tulan haka wani mawakin jahiliya ya faɗa yace duk yadda mutum yake da ɗabi'ar da yake ɓaɓɓoye ta yake ɓaɓɓoye ta to ko da ya tsammanin za ta koyi ga mutane sai an sani an gane cewa dai ga yadda al'amari yake wala ya khuzuluhu kar ya ki taimakonsa alkhizlan kenan takhzilul insan shine ka ki taimakonsa bayan kana da halin da zaka taimaka masa ya nemi gudunmuwarka da agajinka kana da hali amma ka ki masa kullum muslimi ala muslimi haramun irduhu wa maluhu wa damuhu kowane musulmi ga musulmi dan uwansa haramun ne mutuncinsa kace zaka zubar masa da mutunci wa maluhu haramun ne dukiyarsa kace zaka ci dukiyarsa wa damuhu haramun ne jininsa kace zaka zubar masa da jini ko ka ji masa rauni ko ka kashe kowane musulmi dole ya kiyawa dan uwansa musulmi wannan to kaga idan akwai kiyaye mutunci akwai kiyaye dukiya akwai kiyaye jini to duk duniya za ta zo lalace domin da akan wannan ne ake rigima tsakanin wani da wani duk wanda ya zo faɗi laifin da ba naka ba dan ya fasa ka cikin jama'a kaga ya ci mutuncin ka duk mutumin da ya kiraye ka da suna na kaskanci ko wata sifa wadda take ta wulakanci a halin ba taka bace ba kaga ya so ya ci mutuncin ka duk mutumin da ya yi da kai shi ma ya shiga cikin mutuncin ka kuma wato wani ikon Allah cikin kare mutunci din da kare dukiya da kare rai don a tabbatar da hakan ta faru har sai da Allah ya sanya haddi yadda idan ka zubar da jinin dan uwanka ba akwai haddi ba da ke sasi haka in ka taba dukiyarsa ba ko bangaren da ake haddi da ke sasi ba to haka in mutuncin su karba ko bangaren haddi da ke sasi idan ka kashe dan uwanka kowa ya san wa ka tabbata alaihim fiha annan nafsa يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا duk wanda ka kashe masa dan uwa an ba shi dama ya nemi kisa kai kai masa kisa da ganganci kaga dan tsare rai aka shar'anta wannan kisa dan dai a tsare rai kar ai ware ta addanci in banda shari'a ba nan cewa ai wannan aka zo wajen tsare dukiya aka take kawo haddi dan saboda daɗewar dukiyoyin magana wasari wasari kasu fasahu aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah dan wannan ne aka kawo haddin yan miji da makami inna ma jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا إلى آخره duk wani da tsare ne dukiya to shi rai din ma ba shi kadai kawai aka tsare ba bayan an tsare rai din kuma sauran gaban jiki ma sai aka tsare su karka ce sai na yi kisan kai ne haddi ke ko ki zati ke a yadda aka ce annun nafsa bin nafsi aka ce mai wal aina bil ain wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun wal sinna bil sin ka duba wannan idan ka tirya mutum ido a cire ma naka idan ka yanke masa kunne a yanke ma idan ka cire masa hanci a cire maka idan ka yanke masa kunne a yanke naka wannan duk bata tsaya ba sai aka ce wal juru hakisa a cikin raunuka ma akwai kisa duk wanda ka sada da takobi a madadin ka yanke hannun sai baka yanke ba gaba ɗaya sai hannun ya kare ko ya yanke jini ya zuba an ba da dama shi ma a rama da masa a sarin hannunka har sai ya yanke daidai na shi ko kai ma a karya ma hannu dan saboda nan gaba karka kara ka duba yadda aka ba dan adam gata to kuma sai aka zo wajen tsaron mutunci din ba idan ka ce da mutum ya zane ya kai mazalaci kaga ya kai mai neman maza ka ce mutum mai neman maza ka ce masa mazalaci ya ce ka wuce dubu da hudu da so dai ce na zina tambar turbi da tabariya ka wuce dubu da hudu da so dai ce na ruwa tabbar turmi da tafarya idan ka kasa kawo wa hukunci uku Allah ya dora a kanka hukunci na farko a yi maka bulala da mali hukunci na biyu kar a sake karɓar shaida a wurin ka nan gaba hukunci na uku sunan ka fasiki duk wannan dan a yi dan a tsare mutunci kar a yi damejin din rayuwar wani kar a fata personality din wani shakhsiya din wani mutum a lalata shi a damfara masa mustaqbal ko abin har ya shafi ayyansa wanda zai nayar mudar musanati sun malam ya tubi arba'ati shuhada fajriduhum tsamani da dalda hukunci da yake na biyu wala ta kabulu lahum shahadatan abada na uku wa ulaika humul fasiqun jallati illa alladhina tabu sai dai yan sun tuba to yan sun tuba za a yi ne in sun tuba za a ci gaba da karɓar shaidan su in sun tuba ba za a samu su suna fasikai ba an fasa in sun tuba ko sun tuba sai an yi musu bulala tamanin bulala tamanin kan ko sun tuba sai an yi musu ita ko ba sun tuba sai sun tuba amma dai tamanin sai an yi ta tunda ya shafi aikin wani bangare biyu ne ai ka shiga aikin wani kuma ka kare dokar ubangiji to idan aka ce an daina sa mutum suna fasiki kaga duk wannan bangaren na tuban da yake kuma za a ci gaba da karɓar ce da duk wannan bangaren tuban kenan haƙƙin wannan ɗan uwanka musulmi shine sai a maka bulala da ba duk wanda da a tsariya mutum wani tsari ne a ban kasa in ba tsarin addinin musulunci bai ke da irin wannan duk wannan dan a tsare mutuncin junan mu a tsare dukiyoyin junan mu manzo Allah ce attaqwa ha huda takawa tana nan sai nuna kirjin sa attaqwa ha huda takawa tana nan lafazin attaqwa yana nufin jin tsoron ubangiji wannan jin tsoro din yana da alama da take nuna shi shine bin umarni da hannuwa daga hali ko da mutum ya ce yana jin tsoron ubangiji amma ko baya jin umarni baya hannuwa daga hali to wannan batun yana jin tsoron ubangiji ba gaske bane ba wato abinda wannan yake nufi a takawa hamuna asalin takawa a zuci take ko da yake tasirin na bayyana a cikin maganganu da ayyukan mutum lalle ta gurbin ta zuciya ne amma tasirinta da alamominta suna bayyana a cikin maganganu da ayyuka bi hasbin mri'in min sharri ay ya ishi mutum kayan sharri an yahqira akaful muslim ya wulakanta dan uwansa musulmi kamar ce assalamu alaikum kaji kake ansawa yana daga cikin wulakanci kenan yayi maka magana kai banza da shi yana daga cikin wulakanci kenan ka ganshi ka kawar da kai duk yana daga cikin wulakanci kenan bai dace ba mu rinka yi wa junan mu haka ha kuma ka ambace shi sunan da baya su duk wanda zai shiga ciki wannan hadisi rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito wa qala hadithun hasanun yace hadisi ne wanda yake hasan to kun ga wajibi ne kenan mutum ya mutunta musulunci da ke tsakanin mu kar mu ha'in juna kowane irin nau'in ha'in in dai aka ce wani musulmi ne to kar ka ha'ince shi ko da shi musulmin kudu ne kai musulmin arewa ko da shi musulmin mali ne kai musulmin najeriya ne ko da shi musulmin pakistan ne kai musulmin najeriya ba maganar ka ha'ince shi ba maganar ka ci dukiyarsa ba maganar ka zubar da mutuncinsa ba maganar kuma wato ainihin ka ce za ka yi kokarin raba shi da ransa yan uwantakar musulunci ta haramta wannan manzo Allah sallallahu alaihi kuma ya sake faɗa cikin hadisi na gaba wa anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare shi ce manzo Allah ya ce la tahasadu wa la tanajatu wa la tabaghadu wa la tadabaru ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ولولا حديث لا تهاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا الامر غدا نوا hudu fi'li mubariki ne guda hudu kowanne da kalahu la annahiya la annahiya ta shiga cikin sa kowanne kuma asalin sa da ta'un guda biyu ya fara la tatahasadu wa la tatanajatu wa la tatabazadu wa la tatadabaru amma sai aka shafe ta daya aka kyale daya don ka'idar larabci in ta biyu sun haɗu a farkon fili ana yin kyali da a bar dai kawai ta wadatar la ta hasul domin lafazin at-tahasus ala wazn at-tafa'ul min babin mufa'ala ne mufa'ala mufa'ala kuma tana neman a samu bangare biyu wani na yi wa wani wani ma na yi wa wani dole a samu mai yi da wanda ake wa kila duka biyun suna yi wa juna kila kuma ɗaya ke yi ɗaya kuma shi ake wa domin mutum shi kadai baya yin hasada sai dai ne yawawa na hasada an fahimta ku a ce kaga wato ita hasada din laifi ne da ya kejire kanka ya je zuwa gawa wani ta'addanci ne ke to shi sa aka ce la ta hasadu kar ku yi juna hasada wala ta najatu mutane kan la ta hasadu kar ku yi juna hasada menene hasada shine tamanni zawali ni'matul ghaib ka gurace ni'imar da wani ke da ita ta gushe ka yi ta fatan ni'imar da wani yake da ita ina ma ta rabu da shi ina ma ya hasarata ni'imar nan ta dukiya ce ni'imar nan ta mukami ce ni'imar nan ta karfin jiki ce lafiya da kowane irin abu dai da yake dangin ni'ima dai Allah ya masa kai ka rinka fatan ina ma ya rasa shi to wannan shine hasara wannan babban laifi ne yana cikin kaba'ira kuma siffa ce daga cikin siffofin yahudawa an gane ku da haka bai halatta mummune ya siffanta da wannan siffa babban laifi ne Allah ya ce am ya sudunan nasa alama atahumullahu min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima yahsuduna nasa suna yi wa mutane hasada su yahudawa alama atahum Allah bisa ga abinda Allah ya ba su min fadlihi na falalatsa falalan nan manzanci ne falalan nan dukiya ce falalan nan imani ce har manzo Allah ke cewa ba abinda yahudu ke mana hasara da shi irin abu guda biyu juma'a da kuma faɗin amin idan an karanta fatiha juma'a da aka karanta mana su kuma suka kasa dacewa da ita suna mana hasadar juma'a amin idan an zo fatiha suna mana hasadar wannan duk wannan yana daga cikin dangin hasara annabin kansa hasara suka masa hisab suka ki imani da shi ba wai dan sun suna daukan magareci bane ba alladina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna wanda muka ba su littafi sun san manzon Allah irin yadda suka san ƴaƴansu na cikin wa inna kaseeran minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma suna boye gaskiya ne alhalin sun san ita gaskiya ce isa Allah ce wadda kasirun min ahli kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin ahli kitabi sun so ina ma su sa ku ridda bayan kun yi imani su mai ku kafirai to wai saboda me hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq hasada kawai ba wai dan sun suna ganin abin da suke kai daidai ne na ku ƙarya bane sun fi ko sun fi mu sanin abin da muke kai gaskiya ne kuma sun fi mu sanin abin da suke kai su bata ne amma saboda hasada dan ka ga da hasada ke makantar da mutum makantar da mutum take ya san gaskiya amma kirkiri ya rubu da ya ke da ita ga gaskiya amma ya ga abin nan ya kin yi tarafi da ita to hasada kuma ba wani bangare na jama'a da ba akwai da cikin malamai akwai da cikin yan siyasa akwai da cikin attajirai akwai da cikin jami'an gwamnati sai dai galibi idan mun tashi hira ta duniyar da muke muka ce hasada kamar malamai to ni kan ba lawan malamai da ke so in zama ba irin wannan matsayi eh akwai hasada a cikin malamai amma fa tabbas akwai hasada cikin yan siyasa akwai ta cikin yan kasuwa akwai ta cikin jami'an gwamnati ka je kowane ofishin gwamnati da wani ya samu promotion wani bai samu baka ga bala'i ba haka bane ba ko aka yawa wani transfer za a kawo wani wannan wurin da shi kuma wurin a yaren mutanen yau wuri ne na alheri a yaren yau da ke magana ba a shari'a ba don kila sharri ne abin da ke amma dai an samu suna alheri kaga hasada ka ga yadda za a yi ta zuwa wajen malaman tsubu har sai an ketare iyaka an shiga Nijar wajen malaman tsofi na kan ka je kowace mazafa da wani kayan da wani kaga hasada ka ɗauki kowane mukami kaga wani da ya kayan da wani in ba ka ga hasada a wurin ba to amma abin da yasa ta malamai take bayyana saboda suna bayyana gaban jama'a suna wa'azi kowa na kallon su duk inda aka ga so mutum biyar ko shida kuka zo za ku yi wa'azi ko ku biyu ko ku uku za ku yi wa'azi to sama da mutum dubu biyu da suka zura muku ido suna kallon fuskar kowa kaga anan dole za a iya gane to kai kuma lokacin da kake can kana yin kayan ka kai kadai babu wanda ya sani shi yasa amma ba da haka ba jama'ar da suke hasala cikin gari da malamai da sauran suwa suka fi yawa ka ce sauran ba ka so ka ce sauran kaga dai sauran jama'a ne suka ninninka malamai yawa to kuma kowane akwai hasala tattare da shi kuma wanne ba za ka rasa dan rabo na hasalar ta tare da shi ba a tattare da shi sai dai ta wane ta fi ta wane wane akwai ya kana wane kuma ayoyi suna dan jan hankalin sai dan janya wane yana zuwa wazi ya ji ba kyau ya dan yi kokarin ya murkuce shi danin sa wata rana wata rana shi danin sai gallabi sai abin ya motsa masa duk waɗanda suke zuwa wajen malamai a mutu subu san juna ne yasa ko hasada manzo Allah ce la ta hasadu lokacin da Allah ya ba wani wata ni'ima ko ta mulki ko ta ilimi ko ta dukiya ko ta shahara ko ta karbuwa a wajen jama'a ko ta magoya baya ko ta wani abu kake masa hasada kamar kana cewa ubangiji abin da kai ba daidai kai ba don shi Allah ya ba shi wannan duk abin da kake gani ko mulkin ko sarautar ko mukamin ko wani ofis din da ya je ko dukiya ko kwangila da duk kake gani ya samu ba fa shi ya baiwa kansa Allah ne ya raba dan ya ce na hannu ka sauna bainahum ma in jata hum bil hayati dunya sai ka hau kujerar naki baka yadda ba lokacin da ka hau kujerar naki baka yadda ba da wa kake da Allah kake ko da shi kake ubangiji ne ya raba arziki tun kafin tun bil asal tun kafin a san za a halitte mu ya riga ya kaddara ya tsara me na ka da damuwa ce wannan zaka tuna sai ya ja hankalinka ka dina hasada kuma inda zaka san munin hasada ba abu guda hudu guda hudu da zai firgita sai ka nemi tsari daga sharrin su farko akwai sharrun a min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqa wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad sharrin dangin al'amuran da Allah ya halitta masu sharri kana neman tsari sharrin dare idan ya yi duhu kana neman tsari sharrin masu sihiri kana neman tsari sannan sharrin mai hasada ka duba yadda aka kawo mai sihiri kusa da mai hasada ba tare da wata aya ta shiga tsakaninsu ba yasa ibn al-qayyim ke cewa shi mai hasada zuciyarsa tana da wani duhu da dafi daidai da yawon bakinsa akwai duhu da dafi tattare da shi sama da dafin da yake jikin kumurcin maciji wani lokaci shi yasa manzon Allah aka sunanta masa ya nemi tsari daga sharrin mai hasada masu yi wa annabi hasada ne man Allah ya ce da shi wa in ya kadu da zina kafuru la yuzliku ka bi absari kafirai da suke hasada da kai kamar sa zamar da kai da hararar ido kawai in kauce yadda suke kallon haushi da suke ma kamar ka za mai kai sun tuɓe ka faɗi saboda haka yayin da suka yi tunani na mummunan nufi ga wanda suke wa hasada wannan mummunan nufin in suka yi nufin furta shi to yawun da ke bakin su ma sharri ne a wannan lokaci ya haɗu da mugun nufin zuci kalmomin da za su haifu daga yawun sai su zanto munanan kalmomi ne mamzuja bi su'in niyya yake to in ba dan tsari da mutum ke nema ba a sakamakon karanta kulaku zai da kana tafiya wani lokacin sai mai hasada idan yi maka hasada kamar wuta ta kama ka gaba daya ina fatan kun kun fahimta da kyau to wannan kuma duk da zai yaki da zuciyar ku ba wanda ba ya da wani rabuwar hasada tsakanin shi da dukkan wanda suke a layin rayuwarsa in malami ne tsakanin su da yan uwansa malamai in dan kasuwa ne tsakanin su da yan uwansa yan kasuwa in mai shari'a ne tsakanin su da yan uwansa masu shari'a in mai kyamara ne tsakanin su da yan uwansa masu kyamara ko rubuta ke in jami'in gwamnati ne in dan siyasa ne ba dai wanda ba za a rasa takara tsakanin su da yan uwansa abokanan aikin sa masu aiki irin nashi ba sai wanda ya fi karfin zuciyarsa ne za a ga yana kokarin ya rage nashi na sauran ya fi yawa shi kuma nashi ya zama dan kaɗan ko ya za a yi cire shi gaba ɗaya wannan gaman katardin Allah ne ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah su suke lallasa mutum sai ya gyaru amma a haka shi kadai dinsa a matsayin sa na bil adama din nan to akwai matsala kan eh da yanda da hasan duk kusan ma'ana su daya bambancin da ke tsakanin su baya da yawa domin galibi a mai mai hasada za ka samu shi ne ke gindu ko mai gindu shi ne ke hasada kusan sun ma'anar su daya bambancin baya da yawa sai dai shi mai hasada yakan yi abu a boye ba a gane wani lokaci mai gindu ana boyewa sai bakin ciki ko mugunta shi ne algindu din wala ta najash kar ku yi abin da ake kira annajash ban san yadda zan fassara shi da hausa ba amma ban mantawa wata fasara da Mala Ibrahim Umar Kabo ya taɓa yi cewa shi ne cinikin ingiza mai kan turuwa. Wala tanajus, kar ku yi abin da ake kira at-tanajus. Me ya at-tanajus? Annajus shi ne an yazida fi sil'ati man la yuridu shira'aha. Ana cikin cinikayya, an sa maka farashi kana tari, sai wani ya zo ya ƙara, ba da niyyar ya saya ba sai don ya ruɗe ka, don kore kenan. an ce wannan haja kudin ta nawa naira dubu biyu kana kokarin ka ce dubu ɗaya da ɗari biyar a tayinka sai shi kuma ya zo ya kama irin da aka ce rai ce dubu biyu sai ce an sarfin dubu ɗaya da ɗari takwas aka ce albarka ya ce to na tara albarka to da ɗari tara kai da ka zo kana kokarin ka taya dubu ɗaya da ɗari biyar ya za ka ji wani adam to shi ko ba da wai ni ba wai dan ya saya ba ya zo ya ƙara ya ƙara ne dan ya ruɗe ya kai a bugi hancinka wato yan kore kenan ko yanzu wata fasara za ba annabi kenan shi ne da kore an yi zai da fisilati malla ya zai shira'a mutum ya dukkan farashin hajar da ya san ba sayan dan ya rudi dan uwansa da ya zo saya shine abin da ke kira annabi manzo Allah ya ce haramun ne to me matsayin idan aka yi maka irin wannan sai ka gane kai ne ka zo haja a kasuwa aka sa maka kuɗi naira dubu biyu kana ƙoƙarin ka taya dubu ɗaya ko dubu ɗaya da ɗari biyu sai wani ya zo ce dubu ɗaya da ɗari biyar aka yi ta sai albarka albarka har ya kai da ɗari takwas aka ce sai ya ƙara wani abu ƙara hamsin ya ce shi ko ba zai ƙara ba kai kuma ka zo da ka ga haka kuma kana son haja don tsananin bukatuwar ka zuwa gare ta sai kai da ka ƙara hamsin ɗin inda shi ya ki saya ya tafi dama shi ba nufin sai saya ba to idan ka sai wannan sai ka fito daga kasuwa ka je gida sai aka ce nawa ka sayo ka ce dubu ɗaya ne ko ɗari takwas ai ɗari tara ma ake sayar da wannan ko dubu ɗaya to a nan gurin ya halatta ka je ka ce ka fasa a baka kuɗin ka duk wanda aka daki hancinsa sama da kima a kasuwa yana da dama ya fasa eh a ina akwai ai akwai khiyar na majalis akwai kuma khiyarul gabani zaɓi wanda ga wanda aka daki hancin su sama da kima shari'a ta ba shi zaɓi ya je shi kawai a ba shi kudin ya fata ko kuma ya bayar da daidai farashin da aka saba sayarwa a kasuwa ya halatta ya je wannan rikicin ita shi bai ba akwai kuma siyarwar aiki ka sai abu ka san da aibu ba sai bayan ka tafi gida an baka zaɓi ka zo ka ko dai ka ce a baka kudin ka ka fasa cinikayyar ko ka ce a rage ma daidai wannan aibun daidai kudin da za a rage maka a baka kudin ka tafi ko kuma kai hakuri ka rike a haka duk wanda kai cikin shari'a shari'a ta baka dama ne zabi ne ko a can jama'a baka mai kyau an gane ko kowa ya ji a dan uwa ba ga mace kar ku ce za ku yi haka wanda dai ma'anarsa shine gaba kar ku yi gaba kwana biyu a wata ba haka ku nuna wai ta tsaye ne saboda siyasar zaman yau kar a gane tsakanin a yanzu wa kuke laifi Allah dai shine mai sakamako ya san karya kuke lokacin da kuke wannan majigin a gaban jama'a dan majigi ne wannan to amma shi abin da ya shafi a tadabur wato kusan kila ma har ya fito fili kowa ya sani gaba ce yayya ce ce da wannan baya wannan magana wannan baya wannan su manzo Allah ce kar ɗaya daga cikin ku kuskure ya kwana uku yana kare ta dan uwansa mutum wannan ya gamu da wannan wannan ya gamu da wannan ba sa magana da juna kwana uku ba kuma ga hadisin manzo Allah da yake magana kan azumin litinin da alhamis ya faɗi ɗaya daga cikin dalilan da suka sa ake yin azumi ranar litinin azumin da yake ranar alhamis yace saboda ranna ake bujirar da ayyukan bayi ubangiji da Allah yakan yi gafara ga kowane mummuni mace ko namiji sai mutum bai masu gaba da juna Allah zai ce ku jirkinta musu har sai sun yi sulhu da junansu haka zai ce da mala'iku a jinkirta a kyale su wani an yi gafara ga kowa masu gaba da juna saboda siyasa saboda jam'iyyar siyasa saboda wani matsayi saboda wata rigima ta duniya saboda malanta ko dan saboda wani abu ko dan saboda kasuwanci ta ce a jinkirta musu sai sun yi sulhu duk malantar su inda suna gaba da juna wato abinda mutanen mu ba sa ganewa ke shari'ar musulunci ba ta tilasta ni ba cewa dole sai na yi mu'amala da kai in tamu mutu so ɗaya ba ba ta tilasta ka ba dole sai ka yi mu'amala da ni in tamu mutu so ɗaya ba a'a gaba da juna shine babu kyau amma mu gamu mu gaisa shi kenan amma in sa ka cikin sirri na a gaida yawa da kai ba wanda ya tilasta mu mana to amma mutane sai su matsanta wa kansu kaga shari'a ta fada da maka inda shari'a ta ce dole sai ka sa wani cikin harkokinka sai yadda kuke sai kun yi abota kuma sai matan ku sun yi kawance inda shari'a ta ce haka kaga an matsanta maka da yawa to ba matsanta maka da gaisuwa fa ku gamu assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wani abu na farin ciki ya same shi ya ganka na bakin ciki ya same shi ya ganka shikenan kila kuna gari dai sai ku yi wata ku gamu ba amma inda za ku gamu to za ku yi wa juna sallama kuma babu wani kulle a zuci me wannan abu ne mai sauki abu ne mai sauki to amma sai mutum ya cicije ko da an haɗu da wani sai a kawar da kai ba za a gaisa da wani ba ana fushi da wani ana wannan wannan gaskiya ya kamata mu rinka tashi ma cikin dare muna roƙon Allah ya yi wannan daga cikin zukatanmu duk masu irin wannan mugun abu mutum ya kokari ya roki Allah ya yi masa wannan daidai da kishiyoyin juna da suke irin wannan duk matan annabi samfurin da suka bayar tsakanin Aisha da Zainab bintu Jahash akwai takara mai yawan gaske akwai takara mai yawan gaske Aisha tana ganin ga matsayinta ita ce yar sayyidina Abubakar ita ce kuma budurwa duk cikin matan da annabi ya aura sauran duk zawarawa ne ita ce kaza ita ce kaza kuma tana da tabbas annabi na kaunarta sama da kowa cikin matan da suka Zainab bint Jahsh tana ganin ita ba wata ba ta da wani alwali a duniya nan Allah ne daura wannan tsakanin su falamma qada zaidun minha minha wadaran zawwajnaka kaga ai dole ga wannan shi yasa wata rana annabi na dakin Aisha sai Zainab binti Jahsh da kankan ba sai ta dafa wani abinci da jeye sai ta sa akushi sai ta aiki yaron da ce je kai masa yana dakin wata fa aka tura a da aka yi Aisha ta jawo shi take hannun dan aikin akushin ya faɗi ya fashe abincin ya zube abincin ya zube manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tattara akwacin ya hada aka dauki abincin aka zuba ya ce ba shi ya ba bayan ya ce ku ci umbar ku ta yi kushi yau ya dauko sabon akwashi daga ɗarkin da ya bari sai a baiwa Zainab ya ce ta'amun bi ta'am wa ina umbina kin zama mata akushinta zama mata akushinta amma duk da haka lokacin da Zainab binti Jahash ta zo mutuwa ko ita ko Aisha ɗaya da ta zo mutuwa a Zainab binti Jahash ta ce a je aikawa Aisha duk abin da ke tsakanin mu da ita na kishiyoyi na yafe mata ina fatan ta yafe mun kafin in mutu kaga ba ma gaba suke ba amma da irin wannan fasa akushi duk da an rama akushin wata rana kuma kaza wata rana kaza da yake faruwa to amma yau nawa ne kuke gaba da juna zaka ji wani ma idan zai mutu ma sai yayi wasiyar gaba ba ba ma ba ma ga maciji da wani ba ruwan ku da yayansa sai irin wannan wasiyar ba zartar da ina wani ma ya ce karwa ne zo wajen taziyar ko wani na mutu kada kawo shi wajen gawata ko wani na mutu kada zo mun kaza jahilci kenan da dabbanci wannan ba addini bane ba guzanci ne wallahi duk mai fatan rahamar ubangiji ba zai wannan to amma wallahi abin da kai ce da damuwa hatta cikin iyayen mu malamai a koma su Allah da ya tsare mu Allah ya kare mu Allah tsare mu wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd manzo Allah ce kada sashin ku yi cinikayya akan cinikayyar sashi albayin shine sayarwa din kar ɗaya daga cikin ku ya tallata hajarsa bayan dan uwansa ya fara tallata tashi ga kantinka ga nashi kuna sayar da haja iri ɗaya sai ya shiga kantin dan uwanka ana cikin ciniki an sa masa cewa kawo dubu shi kuma yana ta yi sai ka zo ka ce zo in sayar maka kasar haka haramun ne kai haka kar ka tallata dan uwanka kan tallatawar tallata hajar hajar ka kan tallatawar da dan uwanka yi da kai hakuri ai da mun je bunda wai rashin hakuri ya kawo mai wanda ta haifa da an yi bari shi da kansa zai yawo wata rana da kafa sati me sunan kai ce wani wato yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kai mai sayar da haja yayin da dan uwanka ke sai da tashi kar ka kawo taka ka tallata ka bari sai in ciniki bai kaya da shi ba da kake zo kan tina ni kuma in sayar maka zo in yi maka sauki ko da baka faɗi nawa bane zo in yi maka sauki ka ko da rajar ka rage masa ai kai masa sauki ko goma ka rage kai masa sauki amma lokacin da suke tattauna shi da wancan kar ka sa baki ko da kana da niyyar kai farashin kaya kasa da wancan haramun ne ka ce zo in sayar maka bayan musu gama ba da wancan ba amma in sun gama da wancan ya fasa saya yana son ya je wani kantin sai ka ce zo ni kuma in yi maka so shikenan wannan ya halatta a cikin musulunci amma idan suna yi bai halatta ba haka kuma idan kai mai saye ne ka zo wani na kokarin saya ya saya abu naira dubu ana neman a sallama masa kai kuma ka ga hajar kana so sai ka zo ka ce ni na saya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da Allah ba ni ita to kai ma bai halatta ba ka yi tayi kan tayin dan uwanka in ya taya ka tsaya gefe guda in ya kaya to in bai kaya ba kai kuma daga baya sai ka nemi wannan abin ka saya yadda haramun ne ka sayar kan sayarwarsa haramun ne ka yi tayi kuma kan tayin dan uwanka amma nan gurin ya ce wala ya bi ba'dukum ala bai'i akhihi a can gurin kuma wala ya sumu ala saumi akhihi as-sawm bis-sin shine tayi karka yi tayi kan tayin dan uwanka kamar kuma yadda ya hana neman aure karka nemi aure akan neman auren dan uwanka idan wani ya shiga neman aure yarinya ta amince da shi iyaye sun yarda da shi abinda ake jira kila ya kawo sadaki ko kuma iyayensa su zo a tattauna a sanya rana a yi ittifaki lalle tana son shi yana son ta lalle iyayensa sun ji wannan ya dace ya zama surukin su iyayen yarinyar kenan to haramun ne a irin wannan lokaci kai ka shiga don sun riga sun samu fahimtar su a bayan an zo makular iyayenka ba su gama yarda da shi ba suna cikin shawara ita ma yarinya ba ta gama zaɓe ba tana cikin shawara kai ka je wancan ya je babu laifi sai dai a nan gurin kar iyaye su bari a ɗauki lokaci ana wannan rarusa din da yake neman zaɓe haka wannan ya zo wannan ya zo wannan ya nuna kaza wannan ya zo kar su bari a ɗauki wannan lokaci dan wannan yana haifar da gaba tsakanin mutane zai haifar da gaba tsakanin su manema auren su biyu kai da wanda kuke takara da shi za ku yi gaba sannan zai haifar da gaba tsakanin wanda aka hana da iyayen yarinya a wani lokaci ƙiyayyar za ta faru har tsakanin wanda aka hana da ita yarinyar don mai so nawa waɗansu suke wa wata yarinya sihiri da take auren su ya so nawa ya so nawa waɗansu za a yi rigima har a je sai kotu ta raba to shi ne hikimar shari'a ba ta yadda ka fara nema akan neman auren dan uwanka ba in dai yarinya ta amince da shi in iyaye sun riga sun sallama shi ne za ta ƙara ba wa tarakana da mai risala shi za ta ƙara ba wa tarakana at-taqarrub bil qalbi kenan ar-rukun shi ma ya'ani kullu wahidin minhuma sakana bil akhar kowanne ya natsu da dan uwansa ya yadda ya zama abokin haɗin sa wajen aure to bai halatta wani zo shi gaba amma in yarinya tana marhalan shawara ne ke tukuna tsakanin wani da wani ban tantance ba iyaye suna marhalan shawara suke yi to wannan dan mutum ya je ya nema akan neman dan uwansa ba za a ce ya yi laifi dan ya tabbata ga nan cikin hadisi mutum biyu sun nema aure lokaci guda shi da Muawiya da Abu Jahl sun nema aure lokaci guda kuma ita wata ke neman auren sai tsoro wajen annabi shawara wa za ta aura cikin su ya kamata annabi ba ta shawara annabi ta shawara ki zo ce to dukkan su kan ba mijin aure in dai ta tare da ke Abu Jahl dukan mata yake Muawiya kuma su uluk a yanzu dai kan baya da gudun aure karfin hali ne kawai saboda haka ki je ki aure Usama ibn Zaid in dai mijin aure kike so shawarar da manzon Allah ya bata ke mahallu shahid su biyun sun nemi aure lokaci guda saboda me saboda ba samu takaru da sarakun tsakanin manemin aure na farko da ita matar ba an fahimta ku ban ji ba idan an yi da na farko mai shari'a ya ce idan an yarda da na farko to amma baya da hali na gari kai kuma kana jin kana kyautata kanka zato cewa kai ahalus sunna ne mai hali na gari ka san mutane suna wannan dabara ce shi ahalus sunna ne wancan kuma dan bid'a ne in dai ta amince da shi ba za ka shi ba sai dai ka bi ta hanyar da za a bayyana mata cewa dan bid'a ne wancan idan ta kore shi ka shiga daga baya amma ya za ka shiga ba dai musulmi ba ne ba ga dai musulmi ne babu yadda za ka yi dai yanzu iyaye kuma abu ya koma gare su ka ce dan bida ne sai ba dama wace ba aibu muke ba ita kan bida aibu shi amma maganar da muke musulmi ne ko ba musulmi ba ne shi kenan faruwa ya so da dama ka ga mutane biyar shi da goma sun zo suna neman aure kuma iyaye sun kyale sun kin wato wannan kuma bai dace ba haramun ne wannan mataki da iyaye suke ɗauka na baiwa mutane goma izini har a daɗe ana yi in dai mutum goma suka zo lokaci guda wannan ya zo wannan ya zo ai bai kamata a yi wata ɗaya kai sati dai ma yarinya ba ta fitar ba sai ku kirawo ta ku da ma za ku sa muku bincike a matsayin ku na iyaye wanne ne fi ɗabi'u na gari wanne ne ke da kaza wanne ne ke da kaza mai hali na gari da manzon Allah ya ba ku shawara za a tafi man tazmana dinahu wa khuluquhu fa zawiju duk mutumin da kuka yadda da addinin sa da ko sai ku bincika wannan ga waye kuka yadda da addinin sa da ɗabi'unsa to idan kuka zaɓi wannan sai ku kirawo yarinya ita kuma ku ji waye na ta dan ba da saki mata ba in an ci sa'a ta faɗi wannan ko kuma ta yi shiru ba ta faɗa ba to sai ku ce to mu dai a ganin mu gaskiya tsakanin su don mun yi bincike wane ya fi dacewa saboda kaza saboda kaza saboda kaza ku yi kokarin gamsar da ita da dalilai ba wani kunya tsakanin ku da ita yar ku ba wani kunya wani al'adan ka ji kunyar yar ka ba za ku tattauna ba duk ba addini bane ba wannan al'ada ce kawai amma da Allah yake zo a yi na jin kunyar ya sani Fatima ya kan je wurin da ya tambaye da ya ji matsalolinta Umar dan Khattab tsakanin sa da Hausa lokacin da al'amura suka yi abin da ana tura mutane yaki sai ya biyo ta wani gida sai ya ji wata mace cikin dare tana karanta baitun waka da take jin kewar mijinta baya tana cewa ba dan tsoron Allah ba yau gadan nan da sai an jijjiga shi ma'ana da sai ta kawo wani kwarto gidanta sai Umar dan Khattab ya tambaye Hafsa Hafsa fa yarsa ce matar Annabi yace ke wani tsawon lokaci ne mace za ta iya jurewa ba ta tare da namiji kuma ba za ta ji an cuce ta ba sai ta ce to galibi dai wata shida kar ai wata shida ba ta tare da namiji ba ya saba ce ba ya mata wannan tambayar daga nan ya sanya doka a cikin ka'idar sojojinsa gwamnatin musulunci duk wanda aka tura wata shida to lalle ya dawo gida hutu duk wanda aka tura yaki jihadi wata shida ya dawo gida hutu ba yasa ya tambaya ba yasa ce cikin kaga al'amurra na addini da ake so a gyara addini ba maganan ka tsaya kana jin kunya ka ce wai ku tambaye ta yar ku ce ku tambaye ta kana nuku kamar kai kai ne ubanta sai ku tattauna wa kike so mu dai ga wanda muke gani ya ku dacewa saboda kaza saboda kaza saboda kaza har Allah ya sa ku sa'a ku gamsar da ita tunda ba tilasta ta za a ba ta za a kutun ki kutun so da wani ba a yin wannan cikin addini ba a auren dole to idan ta Allah ya sa ta gamsu da wannan sai ku kirawo sauran da sai ku ba su kafin a yi nisa dama kar ku tara kayan kowa ku ce ba ma karban kaya sai ga wanda yarinya ta amince an ba ta lokaci sati ɗaya sati biyu duk kowa ya zo ta ganci ta tattauna ta ce ai da dole za ta amince dole za ta za ta jin ta karkata ga wani a a dukkan su ba ta so sai dai a ba ta hakuri amma a tsaya a yi ta zuwa wannan ya kawo akwati mai taya wannan ya kawo biyu wannan ya kawo uku wancan biyar wannan ya yi kaza har a zo a yabin nan ai ba ma kamar a kauye shi yasa alkalai a kauye suke morewa saboda rikicin rikicin aure ba musamman in kaka ta yi an yi noman shinkafa da menene to a irin wannan dai yanayi haramun ne iyaye su ɗauki wannan a ɗauka ana ta yi har lokaci mai so Allah gane da mu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa kunu ibadallahi ikhwanan almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yuzlimuhu kar ya zalunce shi wala yaqirhu ba zai kuma wulakantar da shi ba wala yakhzuluhu ba zai ki taimakon sa ba attaqwa ahuna wa yushiru ila sadrihi salasa marratin yana nuna kirjin sa har su uku sai ce bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahkira akahu al-muslim kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu wannan ya gabata rawahu muslim malam ya annajshu abinda ake nufi da annajsh a cikin larabci an yanzu da fi samanin sil'atin yunada alaiha fi suqi wa nahwihi mutum yazo ya ƙara cikin farashin cikin farashin haja da ake tallata ta a kasuwa da makamancin sa wala ragabata lahu fi shira'iha alhalin ba ya da kwadayin sayan wannan haja bal yaqsidu an yaghurra ghayrahu abin da kawai yake so ya rutu wani wa haza haramun bare ce wannan haramun wa tadabur abin da ake nufi da tadabur an yi urda anil insani wa yahjuruhu mutum ya kawar da kai ga dan uwansa musulmi ya kaurace masa wa yaj'aluhu ka shay'in alladhi wara az-zahri wad-dubri ya mayar da shi kamar abin da yake bayan bayansa kamar abin da yake can sashen da dubarsa take ba ruwansa da shi kenan وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عن كربو daga Anas dan Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam قال manzon Allah yace لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه ba ɗaya daga cikin ku ba zai zama mai cikakken imani ba har sai ya so wa ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa wato wannan shine alamar cika da kuma bunƙasar imani kenan wannan hadisi muttafaqun alayhi to shi ne suka ce a nan gurin manzon Allah yana kore kamalar imani ba yana kore asalin imani ba inda a ce mutum baya da imani har sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa wannan dan uwan nasa uwansa ko kaninsa ko kuma dan uwansa musulmi dan uwan ma'ana sai ka so wa dukkan wani musulmi irin abin da kake so wa kanka ai da yanzu ba mai imani kila duniyar nan sai yan kadan to amma ba asalin imani yake kurewa ba kamalul imani imani baya cika ga mutum sai ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa eh yana da kalmar shahada shi musulmi ne amma imanin bai zama cikakke ba har sai yaushe har sai lokacin da ya so wa dan uwansa irin abin da yake so wa kansa wannan matakin ko cikin duniyar nan ba wanda ya fi cika shi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo masa da abu yana kaunarsa idan wani ya ce a bani sai kawai dauka ya bashi yana son abin ba dan baya so ba an kawo manzon Allah kyautar wata riga mai kyau sai wani sahabi ya koyi ce a bani zallar ya dauka a kai masa sauran sahabbai suka ce baka kyauta ba baka kyauta ba yanzu dan me zaka roke shi kuma ka san bayan ruwa shi shi fata nake ai mun kafani da ita dan saboda in samu tabarrukin abinda manzon Allah ya taba ai mun kafani da ita karshe ko ta zanto da ita akai masa kafani wannan وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما من ذا الله تيك تيمكي دان قوانك ظالما حال كسن جوسا هنا ظالمتي أو مظلوما كو حال كسن جوسا أن ظالمتي إن ينا ظالمتي كتيمكيشي إما كذا أنا ظالمت سكما كتيمكيشي فقال رجل سيوانا متيتي يا رسول الله أنصره إن كان مظلوما إيه نايد زن تيمكيشي إن أنا ظالمت سكما ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu ba na labarin in dai shine azzalimin ya zan yi taimake shi arhalin gashi ya zama azzalimi qala sai manzo Allah ce tahjuzuhu aw tamna'uhu min az-zulmi fa inna zalika nasru yace ka hana shi ka kare shi yin zalunci wannan shine taimakon da zaka masa ba wai ka taimake shi yin zalunci ba ka hana shi to ka taimake shi rawahu bukhari وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس manzon Allah ya ce hakkin musulmi kan musulmi dan uwansa biyar ne na farko raddu salam in ya ce da kai assalamu alaikum ya zama wajibi ka ce wa alaikum salam ko wa alaikum salam wa rahmatullah ko wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wato fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ku mayar da daidai ita ko wadda ta fita in ka ce wa alaikum assalam daidai abin da ya faɗa ke wa alaikum assalam wa rahmatullah ka ƙara kan abin da ya faɗa ƙara wannan alkhairi ne wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wato ka abin nan kenan ka ƙara sama da duk kuma alkhairi ne wannan duk irin yadda kuke da mutum in dai maka sallama dole ka ansa masa in dai ka yarda da imaninsa in ka ɗauka kafiri ne to kuma wannan ka je ka yi bayani wurin Allah yadda aka yi zama kafirin in ko ka yadda musulmi ne to dole ka ansa masa sallama a nan me zaka ki ansa masa wannan ansa sallama din ko kana cin abinci ko kana alwala ko kana ban daki ko kana zikiri da halala ko kana karatun qur'ani kana zuwa na wani assalamu alaikum kai haka da hannu wai wurge kake idan kace wa alaikum salam ba wurge bane bace ba ba suna me kake wurdin ba suna Allah kake faɗa ba to assalamu din sunan waye me ne lafiya ciki ko dan ka ce wa alaikum salam sai wurdin ya rushe ya zanto babu lada haka duk wannan rashin fahimtar addini shi wannan wurin da kake me matsayinsa ba musahabi ba mustahabi ne mayar da sallama kuma wajibi ne to ya kazo ka shagalta da mustahabi ka kyale wajibi ko kuma a ce mutum yana cin abinci ba ce dan ana dan mutum na cin abinci ba za a yi masa sallama ba za a yi masa sallama wa ce ba zai ansa ba zai ansa sai dai inda abinci a bakin sai hakura sai ya haɗe idan kare kwari in ya haɗe sai ce wa alaikum salam yana cikin karatun qur'ani sai bari ya isa aya da ya je aya sai ce wa alaikum salam sai sake yi istiaza ya ci gaba da karatu haka malaman kira'a suka ce idan ka yanke karatu dan mayar da sallama to sai ka sake isti'aza a cikin ana yankewa dan mayar da sallama din da yan ba da haka me ne na kawo wannan hukunci haka in mutum na ban daki assalamu alaikum aka yi sallama duk gida ba mai ansa sallama sai kai kila gidan gauro ne ko mace ta yi ta tafi unguwa eh me zai hana kai sallama dan baka ba ta mabiya jikinka Imam al-Bukhari yayi babin yin bismillah lokacin da mutum babu tufafi a jikinsa ko kuma lokacin da yake ban daki sai kawo hadisin manzon Allah da yake cewa idan ɗaya daga cikin ku ya je wa matarsa domin jima'i sai ce bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan wa rzuqna abinda Imam al-Bukhari ke nufi lokacin da kace bismillah da tufafi jikinka da haka da duk da haka da ce ku kana ban daki zaka iya bismillah ba wanda yace kai haramun kawai sai dai mutanen da ba sa zuwa makaranta shi fa in dai baka zuwa makaranta komai aka faɗa cikin addini sai kaga ya zo ma ba to wanda suke zuwa makaranta kuma sai su yi mamakin ka kai ne ba kowa cikin su irin yadda kake bakuntar abin in an faɗa yanzu kai ba an gama yau kamar sallah ba mutum fa shi da matarsa ya gama komai ba abin da zai ci saduwa da ita manzo Allah ce ka ce bismillah akwai abin da yafi lafzul jalala malaman da suka ce mai sata da masu karta ba za a yi musu sallama ba abinda suke nufi wannan min babil wa'i min babil min babil inzar kenan dan gargadin su ne da jan hankalin su dan su ji haushi su daina amma ba dan in kai ba kai haramu ba musulmai bane ba shi kenan mai sallama za ka yi masa sallama har mai sallah sahabbai in manzon Allah na sallah suka yi masa sallama har kuma ya nuna a cikin sunna yadda ake ansa sallama din sai ne sai ya haka da hannu ya ishara da tafin hannunsa sai ya ci gaba da sallarsa anamar ya ce wa alaikum assalam kenan sallallahu alaihi wasallam da haka ko ka shigo gidan mutum yana sallah sallah zaka ce assalamu alaikum in ya san sunnar manzo Allah zaka ga ya haka da ko ka shigo gida ka samu matar ka assalamu alaikum za ta daga hannu ta ci gaba da sallah sallah ta kuma ta yi kuma daidai yake da wa alaikum assalam wannan daga hannu raddu salam mayar da sallama haƙƙi na farko kenan na biyu wa iyadatul maridi da duba mara lafiya sunna ce duba mara lafiya ko a gida ko a asibiti da haka abinda lujatul dir ko jam'iyyatul dir suke na masallacin Usman bin Affan da su da waɗansu kungiyoyi dai da ke waɗansu masallatai na kai ziyara asibitoci don duba mara lafiya wannan ba karamin aiki bane babban aiki ne ya kamata ma duk masallatan mu akwai irin wannan yan kwamitocin ko kuma in babu a masallatan mu mu je duk inda muka ji za a je irin wannan duba marasa lafiya a asibiti za mu samu sunna za mu samu al'amura guda biyu na farko ga duba mara lafiya musulmi na biyu kuma ga mun yi da'awa idan muka ji tunda da idan an je ba wai duba sunan nake ba za a yi da'awa kuma wani lokacin za a tafi da ayaba da lebo kaga an bayar da wanda dan abin masarufi kuma sai ga falala mai yawa ta tabbata da mutum in ma ba za ka je ba yayin da waɗannan samari za su tafi dauki wani abu ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar dubu ɗaya ka bayar ka ce ku tafi ko da za a samu wani an rubuta masa magani na ɗari biyu ɗari uku kuma ko abin nan ka iya kaidewa wannan kudin magani kawai za a saya da su ga wanda aka yana cikin halin kaka da kai ka iya cewa wannan kudin abinci za a saya kai ka iya cewa ayaba da lemo za a saya kai duk abin da kaga dama kai ya zame maka wakafi kana da lada wurin ubangiji ya zama maka lada mai girma na uku wattiba'ul janaiz raka gawar dan uwanka musulmi wato akwai ladan ka duba shi ba da lafiya ka gani akwai ladan ka zo ka halarci sallarsa bayan ya mutu akwai lada ta daban kuma shine raka zuwa makabarta din Abdullahi dan Umar zafi idan ya zo aka yi sallah da mutum shi kenan sai ya tafi sa gida ba a zuwa makabarta da shi sai ji an kawo hadisin da yake cewa dukkan wanda ya zo aka yi sallah da mutum da shi yana da tirat in kuma bayan an yi sallah da shi aka je aka binne shi da shi yana da tiratani aka tambaye manzo Allah me qirata ne yace qirat din nan bangare ne na lada kowane daya mulmulan sa ya fi girman dutsen Uhud Abdullahi dan Umar yace lalle manzo Allah ya faɗi wannan yace aka ce manzo Allah ya faɗi haka yace tabbi laqad tafarratna fi qararit kathiratin yace mun yi sakaci cikin qarari masu tarin yawa ni da da an yi sallah zan yi tafiya ta gida ijabatu da'wa da an sa gayyatarsa idan yace da kai ka zo walima ya zama tilas ka ce an sa walima wajibi ne ba musahabi ba duk wanda ya zo ce wani na gayyace ka walima in ka san kana da uzuri sai ka ce wallahi ina da uzuri a nan bana gari na yi wani alkawari kafin wannan kafin in ji naka an fahimta ku amma matukar baka da wani uzuri ya zama wajibi ka je dan uwanka ne musulmi dole ka je amma idan an sanar a masallaci jama'a muna gayyatar ku walima gobe kaga masallacin aka gayyata gaba daya ko biyar aka samu su wakilci sauran amma idan ya san sunayen mu yace da Ja'far da mai shari'a da Zahiru CTV da ya zana sunayen mutane to duk wanda ya zana ya zama wajibi amma in yace jama'ar masallacin nan to in wadansu suka je sun dauke wa sauran haka ko da mutum ba walima ba ce ba ya shirya abinci gidan ka dan ya karrama ka ya gayyace ka yace wani na shirya maka abinci a gidana dan in karrama ka wannan wajen masallaci zan to ya shirya maka abinci a gidanka dan ya karrama ka ya zama tilas ka ce sai fa in kana da wani uzuri na ma sai ka faɗi wani an gane ku dan suna ne sahabban manzon Allah wani kawai wata rana sai shirya abinci a gidansa sai ya kirayi manzon Allah yace yace wani ya kirayi wani dan uwansa wani ya kirayi wani sahabi yace yau na shirya maka abinci a gidana duk suna yin wannan saboda wannan yana sanya alaka da yasa manzo Allah ya ce ku rinka yin kyauta da junanku domin kyauta tana ƙara dankon soyayya ya gaishe ka dauran aure eh to ne wata iya shiga ciki in ya gaishe ya ce ijabatu da'awa da'awa din kuma tana nufin gayyata wallahi inda ya nassanta kai ce na gayyace ka ni ina ganin lalle wannan hadisi ya shafe ka a'a idan mutum ya kiraye ka walima da ka san ba walima ba ce za a je santara hotel a haɗa da maza da mata ba za ka je ba duk walima ko gayyatar da akwai wani munkari a cikin ta kana da dama ka ki zuwa sai fa in ka san in ka je kana da karfin halin inkari to shi kenan sai ka yi a wani malami ne a Siriya ko a Siriya ne ko Lebanon na karanta ne na manta ko dai Siriya ko Lebanon akwai wani gida da ake yin waɗansu wasanni haka wasannin gargajiya ko dai dambe wani lokacin wasan kwaikwayo to galibi ba za ka san ko me za a yi ba a gidan sai in an je za ka gani za ga idan ka shiga kila abu na farko da za ka fara dama akwai kyalle tsakanin inda ake wasannin da inda yan kallon suke sai an yaye kyallen za ka kowa ya aure wani lokaci da aka yaye kyallen sai ka ga ba mamaki yan mata ne tsirara-tsirara suke rawa wani lokacin ka ga wani mawaki wani lokacin ka ga wani makadi bayan ya yi minti kaza sai a rufe kyallan ko baka san me za a nuna maka ba na gaba sai wani irin yan hay'atul amru bil ma'ruf din nan yan hisba sai ya je ya samu mai gidan ya ce shi ba wasa zai ba amma shi ma dai gashi kuɗi ma zai bayar idan an zo wajen wannan wasannin a tsakiyar lokaci yana son a bashi dama shi kuma zai yi gidan dace amma ba wasa zai ba da awa zai ya ce dan Allah yana roƙon su shi zai biya kuɗi ma a madadin shi za a biya aka ce za a yi gamsar da wannan suka suka yadda to sai da aka zo tsakiyar lokaci bayan an yi waɗansu wasanni kala uku ko hudu ka sai da an zo tsakiya kowa ya gama zuwa wani kuma bai fara gajiya ya tafi ba an rufe kyalle duk mutane sun zafi suka za a bude kyalle wa za su gani ko sun san ga wani ustaz da gemu suka yi dariya suka yi dariya shi kuma ya hakuri ya shiru ka san duk yadda mutum ke dariya idan ka zura masa ido zai gaji zai gaji har ya shiru har akan shiru duk irin yadda ko allura ka jefar za ka sannan sai fara inna alhamdulillah yana farawa sai kawo ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ya ci gaba da bayanin falalan tuba ya kawo tarihin masu zunubin da da yadda aka dammara su ya kawo falalan waɗanda suke da zunubi da suka tuba ga irin karamcin da Allah ya musu ya kawo labarin wuta ya tsorata su ya kawo labarin aljanna a nan gurin ya samu mutum sama da ɗari da hamsin da suka tuba daga nan ba su sake zuwa to amma irin wannan sai wanda ya yarda da imaninsa da karfin halinsa da jarumtarsa sai irin wannan in ba haka ba kake za ka je gidan rawa a yi kira kar ka je kuma a kira wuce kuma ka je ba wa ijabatu da'wa wa tashmit al-aqis da fadin da da gayar da wanda yake cikin atishawa idan mutum ya yi atishawa ya ce alhamdulillah zaka ce yarhamukallah shine tashmit al-aqis wannan hadisi muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim a riwayar imamu muslim manzo Allah ya ce haqqul muslimi 'alal muslimi sittun haƙƙin musulmi kan musulmi dan uwansa shida ne kila ma hunna ya rasulullah menene waɗannan haƙoƙi kala sai ce idza laqitahu fa sallama alaihi idza laqitahu fa sallim alaihi in ka gamu da shi ce da shi assalamu alaikum wa idza da'aka fa ajibu in ya gayyace ka an sa gayyatar sa wa idza tansahaka fansah lahu idan ya nemi nasihar ka ka nasihance shi din wa idza atasa fa hamidallah fa shammithu idan ya atishawa ya gode wa Allah to ce da shi yarhamukallah wa idza marida fa'udhu idan ya rashin lafiya je ka bayar da shi wa idza mata fattabi'hu idan ya mutu a raka janazar sadaka asan ya ce biyar nan ya ce shida hadisan ba sa cin karo da juna abinda ake kira mafhumul adad ne wanda ke garin mutabar inda usuliyyin abin nufi idan ya ce shida a wani wurin ya ce biyar ba mamaki kuma ya ce bakwai ko takwas a wani wurin dan shi adadi baya nuna kasar haka ko sama da haka abinda makurar abin da ke nunawa falalar kiyaye hakkin ko da biyar din ka kiyaye tana farawa daga nan to kuma wala tara idan kai zuwa ga abin da ya sama وعن ابي اماره بن وعن ابي اماره البراء بن عازب رضي الله عنهما وان حديث daga ابو اماره shine براء بن عازب الله تقال الدغري قال يتي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع manzan Allah ya hore mu da al'amurra guda bakwai, wani hana an saba'in ya hana mu al'amurra guda bakwai, amara na bi iyadatul marid ya umarce mu mu duba mara lafiya, wacce ba'il janaza ya umarce mu mu bubgawa abin nesa da mu ta musulmi, wata miyatul asir ya umarce mu da gayar da mai atishawa idan ya ce alhamdulillah mu ce yarhamukallah. Idan mutum ya atishawa bai ce komai ba kai kuma ba za ka ce yarhamukallah ba, sai in ya ce alhamdulillah وإبرار القسم أو المقسم دبرن تدبي rantsuwa idan mutum ya yi rantsuwa a kan mu ga za mu iya kubutar da rantsuwarsa ba tare da ya kafara ba to lalle mi ya rantsi in an je wurinka cewa aka faɗa maka ana neman taimako za a fita wajen ma'azin maguzawa an ya rantsi cewa wanda ka yi da nake na rantsi da Allah ina kyautar san cewa idan an je wurinsa zai bayar da naira dubu daya sai ka zo a taimaka da dubu ɗaya za ka wani mai kyau suka ce gashi kowa ne ya rantsa ya kanka in ba haka ba kuma zai kafara matukar kana da wannan dubu ɗaya kuma kana da kishin musulunci ya kamata ka kubutar da rantsuwar ɗan uwanka a kanka shine ibrahim al-muhsin duk wanda ya rantsa ya kanka shi kenan an gane ko wa nasrul mazlumi da taimakon wanda aka zalunta wa ijabati da'i da kuma an sake gayyatar wanda ya kira ka wa ifsha'i salami da yada sallama ko ina da ina wa nahana an khawatima aw takattum bizahab manzon Allah ya hana mu yin zobe na azur na zinariya wa an shurbin bil fidda ya hana mu shan abin sha a cikin kofin azurfa wa anil mayasiril humri ya hana mu yin fulallaka da aka sanya ma'adani mai tsada a cikinsu kamar zabardadi ko wani abu wa anil qasiyi ya wa anil qasiyi haka manzon Allah ya hana mu yin mashin fudin da aka yi sa wani abu mai tsada cikin sa su da larabawa mashin fudin doki ko akumarin jaki ko mashin fudin da za a dora kan rakumi a hau to sai ya kasance yadin mai tsada ne alharir sai a yi kawai don jin isa to manzon Allah dai ya haramta wannan وأن لبس الحرير يا أنا مسمي الحرير والاستبرق ده كما استبرق وأيد سنة هوس إلا إيا كما آدنين لما تسادا والديباج ده كما ديباجي متفق عليه وأن حديث بخاري ده مثل سكرويت وفي رواية أو رواية وإنشاد الضال بالسبع الأول haka ya ana mu wato neman ko cigiyar abin da ya bata bi saba'il uwal wato a cikin bakwai din farko ai ta'arifu wa dalalatu alayhi huwa ma'murun bihi wallahi ta'ala al-mayasir biya'in musannatin qabla al-alif wa ina gudun na kasar din ku ya kusa cika wasa'in musallasatin ba'daha وهي جمع ميسرة وهي شيء يتخذ من حرير ويهشى قطنا دما المياسر جمع لنا ميسرة ميسرة إن من أبني دا أكي ركسنا الحرير ويهشى قطنا tufafin alharir ne amma abin da ke cikin tufafin a maimakon a sa soso ko auduga sai wato sai a sa soso kai ko auduga ko na ko wani abu makamancin haka wa yaj'alu fi sardi akan san shi akan sardi wa kuril ba'iri ko ko mushin fudin rakumi wa yajlisu alaihi yajlisu alaihi rakib mahayin dabba ke zaunawa a kansa alqasi kuwa bi fathi alqafi wa kasr sin almuhmala almushaddada sinun din da ba ta da digo kuma ga ta da shadda wa hiya thiyabin tunsaju min harir tufafi ne da ake saka shi daga alharir wa kattan da kuma kirtani mukhtalifani a takuda da juna wa ishadu dalla cigiyar abin da ya bata ma'ana tarifu a cigiyar kenan wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wassalamu alaikum mai tambayar farko yana cewa ga wani hadisi da Imam Tabarani ya rawaito kuma yana cikin silsilatul ahadithu sahiha kamar yadda ya rubuto shi manzo Allah ya ce man bada'akum bil kalami bi ghairi tahiyatin fala tujibuhu wanda ya fara muku magana ba tare da tahiyya ba ba tare da sallama ba ko gaisuwa ba to ko ku an masa ita to a matsayin mu na yan kasuwa da muke mu'amala da mutane wannan ya shigo ya fita wannan ya shigo ya fita kuma ba lalle bane kowa ya kasance ya iya sallama to yaya za mu mu'amalanci wannan hadisi akwai waɗanda suka yi sharhin hadisin cewa yana nufin idan mutum tambaya ya zo yi kamar mutum ya zo tambaya ya bata a gari ko bai san inda zai je unguwar da zai bi ya same kurci da Allah ina ne za ba je wuri kaza to wannan shine ba za ku ansa masa ba har sai yayi sallama ko kuma waɗansu malaman sun bambance tsakanin malami da wanda ba malami ba wani bai san hukuncin sallama ba to mafi kyau ka an samu sai ka faɗa masa dubban sallama mai da hana karin kai sallama in ka je wuri ga abinda manzon Allah ya ce to wannan shine ya bi sama da kake an samu ta tunda shi bai san hukunci ba idan ya zo ya maka magana ya kai banza da shi abin da zai faru shine ba zai tafi da zage ka shi baya jin ya saba ma Allah yanzu kai ne ka saba Allah ya maka magana kai banza da shi wannan yace ka ce yin an zo wurin hadisi da ifi za ka faɗa kazzab har yanzu ba a zo kansu bane ba ni da iyakar fahimta ta mun sha faɗakarwa a baya kan hadisai da ifi mun faɗakar kan hadisin alkayyisu man dana sahuwa a madadin ma batil maut wal ajizu man asba an sahuwa wa da shi da waɗansu hadisai daban waɗanda zai bai ne dinna faɗakar waɗansu kuma kila na iya mantawa musamman in bayani ya shiga da yawa tsakiyar karatu mutum ya iya mantawa wannan kuma ya ce na neman bayanin wannan hadisin laqad kana fikum laqad kana fi ma qablakum min al-umami nasun muhaddasuna fa in yaku fi ummati ahadun fa innahu amr abinda hadisin yake cewa a cikin waɗanda suke kafin ku an samu muhaddasun wato muhaddasuna waɗanda ake musu magana su ba annabawa ba ne ba amma za su ji mala'iku sun yi musu magana ko su yi musu bishara ko su sanar da su wani abu yace to in har za a samu cikin wannan al'umma to shine Umar al-Khattab in har akwai a cikin wannan al'umma to Umar al-Khattab ne haka manzon Allah ya faɗa to irin wannan muhaddasun shine dai kamar yadda na faɗa ko dai ya ji wata magana bai san waye ta ba kila mala'iku suka turo shi don sai masa wata bishara kamar misali akwai hadisin da manzo Allah ke bada labarin al'ummar da suke kafin mu wani mutum yana cikin tafiya sai ga girgije ya taso yana kokarin ya je inda zai fashe cikin ruwa a daji shi kadai sai ya ji ana cewa aski hadikata fulan aski hadikata fulan au kama kan mana a shayar da gonar wani a shayar da gonar wani sai aka goce da ruwa cikin daji bayan an kafe da ruwa ya duba gaba ɗaya bai ga wata gona a kusa ba ya ci gaba da tafiyarsa yana tafiya can sai ga wani wata magudanar ruwa kamar koramar ruwa na tafiya ruwa na tafiya sai ya tabin wannan koramar har ya fita daga cikin dajin sai je ya samu ruwan ya je wata gona ya shiga mai gonar kuma ya zo da fatanya yana gyaggyara masa wurin shiga kuma ba a yi ruwan a can ba a dajin Allah aka yi ruwan a kan duwatsu amma ruwan ya kwaran ya yi korama ya je har gonar wancan mutumin sai ya tambaye shi bawan Allah me sunan ka sai ce wane sai ji wannan sunan da ya ji ne a cikin girgije sai ce kai ko da irin abu kake yi yace abin da nake shine duk shekara idan na noma amfanin gona ta idan kaka ta yi nukan kasa shi gida uku kashi ɗaya na bukata ta kashi ɗaya in bai matalakawa kashi ɗaya kuma in ajiye a matsayin iri shekara mai zuwa in sake shukawa shi ne abin da nake kawo sai ce to saboda wannan ne kila na ji kaza na ji kaza na ji kaza mahallu shahid manzo Allah bai bayyana mana cewa wannan mutum da ya kawo wannan labari ba annabi ne kaga zai iya zawa cikin muhaddasun to irin waɗannan hadisai waɗansu daga cikin masu son rai suna fakewa da su su ma su ce su ma ana musu hadisi don su kawo wani abu cikin addini na falala to ka'idar muhaddasu na ko da dadin su ba annaba ba ne don haka ba su kira kowa ba cikin abin da aka yi musu maganarsa ko aka ba su labarinsa ina fatan kun fahimta sannan kuma duk abin da za su kawo ko yau wani ya kawo ya ce shi muhaddasuna ne yana cikin muhaddasuna zuciyarsa aka kimsa masa ilhama ko ji yayi an faɗa masa ya ɗauka wani mala'ika ne zo masa da shi to sai a kwatanta abin da ya zo da shi da abin da manzon Allah ya faɗa in duk abin da ya kawo wani bai ci karo da na manzon Allah ba shikenan sai a karba in abin da ya zo da shi ya ci karo da abin da manzon Allah ya zo da shi kaga za ki kyale masa kayan ka je can kai sai kayan ka kai kadai kai kanka haramun ne ka bi kanka ka kyale manzon Allah dan annabi wa aula bil mu'minina min anfusih ina fata an fahimta dan yawancin yan bid'a suna neman adna mulabasa ko ya suka samu wata yar kwana sai su sha sai su gina bid'a akai to ko ba a yin addini da haka Allah ganar da mu wannan yace game da neman aure na ji wani malami ya ce idan shi wanda aka bai wa yarinyar mutumin banza ne kamar dan daba ko barawo ko dai wani lalatacce ana iya nema ko da an bashi ita saboda a ceto ta daga musibar da za ta shiga da ita da zurriyarta da iyayenta to wannan malami kila dai ijtihadinsa shi yayi amma abin da yake nasu ya nuna in dai ta karkata zuwa ga wane to ba halin wane ya shiga sai dai ka san yadda za ka yi ko ka sanar da iyayenta ko ka sa wani ya sanar da su dan kai idan ka sanar da su kila ba za su yadda ba tun da za a ga dan kana neman ta ka zo ta hanyar da za su gane wane fa ba mutumin kirki ba ne kuma kaddara an gane wane ba mutumin kirki ba ne an hana shi wanda ba dai shi ke nuna za a baka ba kai sai in tana sanka shi ne ruhin zakai